الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال اتبعني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى سيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعدل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ اهضي لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم آه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعيدا أجيا وجه الله سبحانه وتعالى yana gaya mana lokacin da annabi Musa zai fita zai je miƙati wajen Ubangiji alƙawarin da Allah ya zai ba shi a taura sai ya ce ma ɗan uwansa Haruna وقال موسى لأخيه هارون اخذفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يجي يا كده وانا هارون اخذفني كما حديثنا في قومي أشكي متعلنا وأصلح أمرهم كجانا نمرز ولا تتبع سبيل المفسدين كرك في تفرك مبنتا تبعني موسى يا وشي شيني موسى سامري ya shirya masu shi Musa Samirin nan wato ɗan birni shi, uwarsa ta haife shi ba uba, zane ta yi ta haife shi, tana jin tsoron kuma karar a gani sai ta ɗauke shi ta jefa shi cikin wani kogo. To shi Allah ya ce Jibril ya je cikin kogo ya rika ba wannan yaro nono yana sha. Jibril ya ta ba shi nono ya ta ba shi nono har ya girma. tsakanin shi kuma wannan musan a gadon Allah shi kuma gidan kafir ya girma gidan fir'auna wancan musa kuma jibril ya ba shi nono wa musa lazi rabbahu jibril kafir amma musa lazi rabbahu fir'aun mursal so kaga abin ka gane wajen Allah yake ai wannan ya tashi gidan kafiri amma ba zuwa Allah wannan kawai jibril ne ya rene shi amma kuma ya zama kafiri to shi wutar shamirin nan shi ne ya masu wani ɗan mariki domin sun aro wani kayan ado wajen kiftawa lokacin su bani isra'ila ba su da kuɗi sai kiftawa ke da kuɗi dangin dangin fir'auna sai suka aro wannan wannan kaya gwalagwalai ne kayan ado na zinare to sai aka zo aka yi wannan wajiya kiftawa suka halaka to bayan an samu tsira to lokacin da Annabi Musa ya je zai karɓo wannan littafi wajen wajen Ubangiji to wannan kayan ado sai shi Musa sami ya ce kun ga wannan abu bari ku ku ga yadda za a yi tunda haramun ne gare ku to da kuka aro wannan abu nasu sun halaka saboda haka bar a yi wani abu sai ya amsa ya narka shi sai ya shifan ɗan maraƙi ya yi shifan ɗan maraƙi da shi to to sai ɗauko ƙasa da yake ya san jibrilu in jibrilu zai gita nan musu sami ya sani tunda shi ya ba shi nono to inda dai shi jibrilu ya tafiya ne bisa farsul hayat duk da zai bisa dokin rayuwa yake yawa saboda haka duk inda dokin sai taka idan ka ɗebi ƙasan duk abin da aka samu wannan ƙasar zai rufe zai mutu so sai ɗan kullo wannan ƙasa na inda dokin jibril ya ya taka sai ya sanya cikin baki wannan dan marikin da yi da ya ba shaka sai rika kuka da ho yana yana kukan sa sai ce haza ilahukum wa ilahu musa fanasha wannan shi ne allah ku kuma shi ne allah musa musa ya manta su ne mu allah ga allah to kaji abin da aka yi shi kuma musa yana sai shi ne allah ke faɗi kenan bayan Allah bayan bayan da su masaka to mai ije da ba a wa su zalimuna bayan da Musa ya bi a su littafi duka da gidan mari ranar kura a zalimai amma sun ba fauna an ku min ba da zalika la allakum tashkuruna ba abin da ba su ba Allah ya karɓe ta ita abin da su to amma su da Allah ke cewa innal ladina kafaru ahlal ladina amanu sun ba kafaru sun ba amanu sun ba kafaru sun ba zadu kufran لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا تعالوا nan da suka yi imani da Musa sun ba kafaru sun suka kafirce da hotar dan mariki sun ba amanu suka dawo suka yi imani aka yafe musu sun ba kafaru Isa zo suka ce suka kafirce mashi sun ba zanu kufran wanda da yazo suka kare kafirci bisa kafirci Allah ya ce waɗannan mutane ne ya kula Allah ne da kula Allah ba zai musu gafara wala da yaje musabila kuma da shi da su tafarki to su ne Allah ke ba mu labari anan Allah ya ce wala ma ja'a Musa da miqatina lokacin da dai Musa ya zuwa da miqati da lokacin da zuwa da lahu bil kalam lokacin da muka alƙawari da shi zamu magana da shi da Allah wa kallama hu rabbuhu ubangijin da sai ya zance da shi bilawa silatin wannan ayar ta mu shi biyar bilawa silatin ba wani tsani kalamun sami'ahu min kulli jihati Musa ya ji zancen Allah ta kowane jiha ya Musa da miƙati Musa da ya zo miƙati fa da har Allah ki tsada farasi bi tsada farasi wato inda za su magana da Allah sai Allah ya tsarkake wajen wajen wato haɗaɗɗen ce in an ce farsahi mil uku shi ne farsahi ɗaya to kaga ya ce tsada farasi kaga wato farsahi tara a cikin tara ta gani daga abu daga ya zama tamanin da ɗaya to wato farsali to an ware shi milimin ya zama nawa kenan to sai da Allah ya tsarkake wannan wajin baki ɗaya adadin wato farsali tamanin da ɗaya duk farsali ɗin na kuma uku sannan na habbana ma'aha Allah ya nisantar da duhu wajen وقرد الوحوش يقول نام الدواء والشياطين الشيطان أنها أوري فبلا أحد النور الله سيتيك والنوادي لحقي فتجلى الحق شيء الله يتجلى فصار يكلم موسى شيء ولا زنشي دا دليل موسى بذاته العليا بذاته سا كلام لا يسمع له موسى صوتا زنشي ne wanda Musa bai jin murya fa don shi Allah ba halitta bane zancen Allah ba zai murya irin namu ne ba ba murya wala harfa ba harfi wala awwala ba farko a zancen wala ajiran ba ƙarshe wala nugatar ba nuga wala bidaya ba farko ba farawa wala nihaya ba matuƙa haka kana ba sifatu zaki sifar zaki an tambaya ne Musa sai ya Musa an sifata hadal ka yaya sifar wannan zance yake kale ce a shan da rukudin mutaraka ya fi tsanani a kan tsawa mai hawan juna tsawa wadda za ta daɗe tana wata suna hawan wata to wannan zancen da Allah ya fi tsawa a kan mai wato na ji shi a laye gare ni duk a sharata ala fi daraja ya fi tsawa da matsayi darajoji kamar dubu goma wa'anda su da zasu jima'i bi a sharata ala fi daraja ya fi jima'i daɗi shi ma da daraja wato dubu goma daɗinsa ya fi daɗin jima'i sau dubu goma. Saka ce, to kai kana ina lokaci, Musa ya ce ba zan su Musa wa ra'a nan Musa. Ya lokacin ba Musa bane ba ma san Musa yake shiga ba. Eh, Ni din ba Musa bane lokacin. Eh, ban ma san ina Musa yake ba. Allah ke. Ya riga ya fara ya nake. Wannan ba ka da Musa fi tilkal hala. Yayin da Musa ya kasance cikin wannan matsayi wanda ke arba'in da laila yawan su dare wato kwana arba'in ƙura dai da mali a wanda wacce da suka tuke yukan yi wura ko wutar Allah ya zance da shi fitilka mudda a wannan mudda ne a safo Idris sai Idris ya zo ma Musa wannan ma karo min da ya zo kusa da shi ƙara da mu sai ce Musa ala ta shakku ala ta shakku fi hadal da zai kalli Musa ba za ka yi kokonto ga wanda yake magana da kai ba an kuwa Allah tabaraka wa ta'ala an ne ruwa anya Musa kawai ka yi yaki ne cewa Allah ne ya magana ne za ku kwanto a cikin maza Allah Allah ne ya magana kai ku kuɗi ba Allah bane Iblis ne yake so ya dan taba shi ana da burba lai ka sai malaiku ka ce ifa kan san ciwo nan nan ya lai kan san ciwo ya kai lai ya la azza shi aka dama fi Musa ko kana tsammani a ba aji za ka samu ne da gogo annabi Musa ba da ma kana fi hadin martaba bayan Musa yana wannan ma'ayi ƙara sai iblis ya ce wani mala me yasa ba zan samu rabo a kansa kana abu fil janna wa qad yusuf ya sa aka rufe wannan janna baban sa ba aljanna yake adam ka kuma da baban musa da amma ne dan mani cikin su kuma sai da na kore shi sai da sa a kore shi aljanna to bare bare bare dan yace za ku rubuta daga aljanna bare dan adu iblis kenan bala ba kallama hu rabbuhu da ubangijin sai ya rance da shi fi tilkar sifa a wannan sifa ishtaqa ila ma huwa a'zamu min dhalik Musa sai shauki kuma yana nema wato ya mamayo wani matsayi wanda ba nashi ba eh yanzu yana yana shauki kuma yanzu da ya ji maganar Allah ko to da shauki yake kuma qala sai ce rabbi arini ya ubangiji arini da haka nuna man kanka Allah anzuru ilayka ina son ganka ne ka nuna man kanka so yake kuma ga kai abin ya wuce matakin ko magana a gari yanzu to ba zai ko wanda ba na shi bane matsayin habibu sallallahu alaihi wasallam dalabar ruya ya da gani Allah lima qala unzur ilayka me yasa ce unzur ilayka wan nazar wa ru'ya ne sawahida sai yace da da nazar da ru'yatu ba iri bane innama nazaru talaba ru'ya nan ce nazaru to ganin ake so an ana neman a gani wato ana so a kai matakin ru'ya ne shi shi sa ya ce arini anzur anzur din nan to ru'ya yake nema shi sa ce anzur na ba ta gane ko ala shi kuma ana sai ce lan hakan lan yace ba lan ba lan laraba za ka sa lan nafiyul mu'addad har abada ba ka hu zai ba dan kaga an ce lan abu ba zai ba sai ce lan tarani ba za ka iya gani na ba musa hanyar na sai muka ga da allah ku yi da ruɓuya ka gani yana neman ruɓuya tun da can allah bai ce lan tanzura ne ba sai ce lan tarani ko tun da anzura ya ce amma anzura da yana so ya kai matakin ruɓuya ne to shi allah ya ɗauko matakin sai ya faɗi kawai ce lan tarani ba za ka iya ba ba za ka iya ba ka gani annahu yuridu ru'ya to sai aka maida bisawa bil haqqi tabaraka wa ta'ala sai Allah ya maida a cikin jawabin shi ce lan harami lan yakun lan tanzur ilayya a bai ce lan tanzur ilayya sai ce lan tarani annazuru abu da ake ce ba nazuru fatul hadaka bude wannan ido wannan abu hadaka wacce hadaka wacce bakin ido na ciki shine hadaka to a bude shi sai a bude shi da dalilin ruɗe don ana neman ana so a ga wani abu eh ana so a ga wani abu ita ko ruɗe hiya ruɗe hakika gani na hakika shi ake cewa ruɗa a zo ruɗe ka yani araka faka so nake ganka azabul haqqalan tara yana ta awa ba gani ba la taqdiru ala ru'yati baka da ikon samun gani na ka san abu labul labul ne wannan ba kai ka kai abin da ba saboda ai Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wadannan manzanni mun fifita darajar su sashe akan sashi sai ya ce minhum man kallama Allah a cikin manzanni akwai mai magana da Allah wa kallama Allah Musa taklima amma sai ce wa rafa'a ba'dahu waye ba'dahu alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an daga wani wani sashi an daga shi ba ba magana da Allah ba ganin Allah yake shi ne wa rafa'a ba'dahu daraja an wuce wanda matakin kuma na maganar gani a na maganar magana a wannan gani yake ga ganin ga maganar shi ne warafa a babahun daraja ku sai dai Musa so ya mamaye wannan wannan wannan matsayin da shi ne shi yake kun Musa wuya bala al'amari da ka zama Musa kai ma ka sa ne sai shi yake kun Musa wuya zama Musa to Musa da mata da fi martaba ta kufura lokacin da yana yana yana martaba na dufula lokacin manzanci bai zo ba dufula lokaci na yana saurayinsa wata da ilan rajim ya kulu yana neman dan mata da zai ci ko dan gurata wanda zai ci lam yarfa hadata hu ila bahaluta da dauki bukata ya je wajen wani mutum ya ce ka taimake da Allah na neman abin da zan ci ba karamar bukata ba amma sai kai ma Allah qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wala kai ce wa kafin shi na madina ke Allah ina neman ba ni wanda bukata ne ina neman abinci wajen ka Allah yunwa da ke ji kaga bai je ya gaya ba bai je wajen wani ba haka karamar bukata bai je wajen wani ba babban bukata kuma yana neman ganin Allah kuma sai roƙi Allah can abinci yake nema ba na abinci Allah yanzu kuma ina son danka Allah shi shi ya ce to ka zama Musa alamari komai kawai dangana shi wajen Allah shi ke ma Allah ya yi zai iya rabu da kowa وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين الشيخ سوى شيء كل موسى مية هذا موسى وجب بكاتونك كما يتعصوا مشي الله قوي تنبر الرجيم لأن القناة من الله تبارك وتعالى ولما بلغ مرتبة الرجولة لو كنت كي مرتبة نمتاجي وأتت إلى الرؤيا ينا بقاتل يقول الله تبارك وتعالى وهي أكبر حاجة إذا شيء بيجيبه بقاتكما har yanzu ma rafa a hajjatahu ila mahalukin bai dauki wannan bukata ya kai wajen wani wani halitta ba da ke wani mai tsani ba sai ce rabbi arini azuru ilayka ina son gankan kai da kawai alhajatu sagira irfa ila Allah tabaraka wa ta'ala karamar bukata ya kai wajen Allah wa kabira babban ma irfa ila Allah tabaraka ya dauke ta kai ma Allah la taqul hadhihi sagira arfa da ce wannan karamar bukata ne bari ga wani kawai da yin magani aw hadhihi kabira ko kuma wannan babban bukata ce la budda an arfa'aha ila mahalukin ba mu ka bar kana san kai wani wani wani halitta a'a Musa da barin sa kullu sagirin wa kabirin irfahu ila Allah tabaraka wa ta'ala da karami da babba ya daga ya kai ma Allah fa huwa al-qadiru ala qala'i hawai Allah shine bai iko akan biyan bukatu aga ne anzuru ilayka annabi Musa ar-ru'a Musa ya nemi ganin Allah ajabahu al-haqu sai Allah ya bashi jawabi ce lan tarani ƙana da ƙama ya ƙauri saboda yanke ƙauna ga ɗan malin ma mutanensa kafin mutanen sun taɓa cewa adana Allah da harkar ku muna so ka nuna mana Allah ƙuruƙuru to shi ba ƙoƙon bai gani ba ƙuruƙuru bare ya nuna wa hannun members eh bare fa to shi ma an hana shi to bare members yawwa to ka gani to dan dan su yanke ƙauna in ka da har da jawabi Musa to inda shi Musa samu irin wannan jawabi domin babu aulahu kaga wato babu wato aulahu ballantana su kenan lan taqdira ala ru'yati baka da yakon gani na wa ta'biru bihi duna nan kaga Allah bai ce lan qura ba lan qura da Allah ce lan qura ne ba ka gani na to duk duniya ba wanda ya ce ga Allah ba amma Allah bai ce lan qura ne ba sai ce lan tarani lamiri kan Musa fa shi kare a gane ko wanda zai kai shi ba amma da shi Musa ya ce lan tara ai dai Musa kai ba za ka ba lan tara ne ya ce lan ƙurani ba haka ne ko to yi fili in ka da rai wannan yana ba da fa'idar zai yi a gaishi shi kenan amma dai ba Musa ba wa kawo Musa da ribu ya ce Allah kasance Musa yana neman ganin Allah dalilan wannan dalili ne ana anna rubayat Allah ja'izatu a fice ba a ganin Allah annabin Allah jahili ne an taba annabi jahili an taba annabin da zai danganta ma Allah abin da bai kamata ba wallahi da ba matsayi bane Musa bai rukun shi wallahi da ba matsayi bane da ya hanga wani zai hau wallahi ba zai bai ba to ya hangi cewa wannan matsayin akwai wanda zai hau mataki ne wanda wani na iya hawa sai ka shi mai ya roki ina ma ce shi ne dan tun da aka mai kashe fi alai ma ba al'umma ma ba haɗe da kai ba a al'umma ma in yaga irin matsayin al'umma ne ba wata ce ya ubangiji wannan al'umma na ce ba naka bane nawa yake na ahmadu in yaga wani matsayin ce wannan al'umma ce ba naka bane nawa ne ne na ahmadu haka ake yi kai shi da sakai ya gaya ma ya gaya ma Allah ya ce habibun nan da kake faɗi a wuri mal farqu bayna al habib wal kalim shin wai ina son sani me bambanci tsakanin habibu da kalimu din ne sai Allah ya ce mishi Musa al kalimu ya dari burillah wal habibu yarda Allah anhu shi kalimu kullu yana ta rabbi shrah li sadri rabbi shrah li sadri amma habibu ana gaya wa duniya alam da shara halaka sadaraka ga mai nema ga wanda ake ba ga mai nema ga wanda ake ba shi wanda nema yake yi wanda kwanaki an bashi Allah ka haka kamar kirjina wannan wanda ta ba kai bane muka haka kamar kirjinka ga mai nema yarda Allah ga wanda aka ba yarda Allah to abinda Allah ya gaya mai kenan kalimu ya dalibrin Allah habibu yarda Allah anhu so kaga da matakin nan ba a hawa wallahi da bai nema ba sau da haka matakin ne ya gani akwai mai shi ya yi guri kuma ba haramun bane irin wannan guri na mataki sama ka hau ka hango mataki ai ko a ko a tafiya irin wannan kaga mutum ya fi ka a sha'anin lahira ba duniya ba dalilin Allah baya so ka kalli wanda yake saman ka a duniya lamarin zai dauke ka zuwa ga hasada wala ta tamanna ma qaddala Allah bihi zuwa ga ku Allah kar ku guri da wanda Allah ya bibi sashen ku a sashi a kan duniya kaga mutum da kasuwar mota ka ci dama ta wuce kaga mutum da kasuwar mata ka ina ba mata ka kaga kasuwar gida ina ma na wani to irin wannan guri yana zai dauka mutum zuwa da hasara to amma kaga mutum a rama ya haddace Qur'ani ka ce ogo ka ji da Allah yaro karin ya haddace Qur'ani ina ma a ce ni yana da kyau haka a ce kullum wanda sai na bi da raka a ɗari idan ma a ce ni ne wanda duk sa duk kwana uku sai haka da Qur'ani oh ina ma a ce ni ne to gurin hawa matsayi mata na Allah wanda yana da kyau abu ne mai kyau zo da ka yi wanda ne Musa yi ya ga lalle ga wani mataki saman shi to shine ya nemi ya hau Allah ce ba naka bane tsadin da kake to shikenan a sai ya ce li anna talabar mahal jahalu wallahi neman abinda ba zai yi ba jahilci ne wal jahlu mustahil fi haqqi al anbiya jahilci ko shi yace wallahi korare ne haƙƙi annabawa ba korare ba ba wani annabi jahili ba babu wani annabi da bai san Allah babu wani annabi lamma da lamma Musa ru'ya lokacin da annabi Musa ya nemi ganin Allah ayyuna sai muka gane annabi ru'yatullahi ja'izatan ganin Allah halal ne amma hilafin da yake tazila sabani da mutazila su ba su yadda ba walakin yanzur ila al-jabal sai Allah ya ce to shike da Musa shi duk abin da Musa yake nema sai Allah ya nuna mai abin kuru kuru eh wato Allah ya ce ba a gani ba bai yadda ba yana ce yana ce yana ce sai Allah ya ce zo da dutse na jabal ursiya ai ta kallon shi ka san dutse ya fi mutum da yi isbati da ƙarfi da isbati tun da wuri ɗaya yake baya motsi Allah shi Allah shi to shikenan bari mu bari mu jira ba kama gani ba ka ce kana kuma gani bai ce yace to ba dutse na kai ka kallon sa zan yi tajalli a wajen zan tajalli a wajen walakin zur ila al-jabal ka dubi dutse ka ta kallon dutsen nan mai san ganin Allah kuma an ce zur ila al-jabal alladhi huwa aqwami ka wanda yake da ƙarfi ala tabiri jalal wajen wato tabiri da girin da na jalala fa idan ta'arra makanahu idan dutse ya tabbata a inda yake fa sawfa tarani kaga har yanzu ya ce da sallu za ka gani ya kawo sawfa ko ai tabbata zai ruwa yake wa ila fala daqata laka in ka dutse ya bai da da inda yake bai rubuje to ba to kai baka da iko hadari kenan dutse ya rubuje bare kai saboda haka in dutse ya tsaya da yake to aka yi gaina amma dutse in dutse ya rugurguje to musa fala da ka talaka shikenan Allah ma tajal la rabbuhu yayin da ubangiji ya tajalli an zahara min nurihi qadar rasul amra eh alhirsir wato an bula wannan na wannan yatsa na farko to daidai rabin sa haka daidai rabin sa haka rabin an bula kaga wannan gaba ita ce ake ce ba an bula ai ko wannan gaba to rabin ta kamar rabin ta haka hasken kamar rabin ta haka ya diga a bisa dutse an gane ya diga bisa wannan dutse hasken zaki na Allah kamar bin hadis kamar da ya zo a cikin hadisi ko kamar da ya zo a cikin hadisi to haka ya zuba liljabali amma me ya faru da alahu daka sai dutse ya gurguje ya zama gari in ce dakkan ya nike an kamar ka zo da masara a sace inji a fito da ita gari kaga dakkan kenan ta nike ya zama gari kawai ya nike madakuka mustawiyar bil'arin ya zama ƙasa ya daidaitu da ƙasa dutsen ya gurguje ya yi gari ya zama ƙasa wa karra musa sa'iqa musa sai ya faɗi ya suma ya suma magashiyar alayhi da haula ma ra'a saboda duk tsoron abin da ya gani sai sai sai sai ya ya abin nan sai ya tazarce kawai dalaba Musa ruwa ya tabaraka wa ta'ala falan ma dalaba ruwa ta lam kashafa lahu amma atu arba'ina wa ishina alf rabi wato shi Musa ya nemi wannan kaga dalaba Musa ruwa ta Allah tabaraka wa ta'ala falan ma dalaba ruwa ta Allah lokacin da ya nemi ganin Allah ne to kushifa lahu شاكر الكشف أمئة وأربع وأربعة وعشرين ألف نبي كلهم يقول أرني أنظر إليك أكا شبرك دي أقول أنباوا أنباوا سو سو دبو داري دبو أشرين دبو هدو دكتور سوشي ربي أرني أنظر إليك فهو إبا دو أكا أكا أن مغانا رسوشا بلن تراني لن تراني وكل فأشد شيئا أنا العالم akalla ba wanda tsananin abu wanda yake arifi an yanzu ila gairin Allah tabaraka wa ta'ala ganin wanda ba Allah ba unzur ila jabal aka ce to kaga arifi ne yana son ganin Allah ma ce kalli dutse gashi a ina ta karrama ka in dutse ya tsaya inda yake ya tabbata ba saboda rabi wa Musa nasibuhu lan shi da ba Musa rabansa a cikin lan ne fi bidati a farkonsa kaga qala li shayhihi yayin wajen shehinsa zai karatu aliru ya suka yi ne wa fi ɗariƙin suluk lokacin yana bisa hanyar rasuluki ya shiga cikin shari'a annabi ya alamu min ma alamu ya san abin da Allah ya sani shi sai ya zo yana neman hadiru shi ma ya koya mai ilimi ya ce akar maka la halattu bi uka ala an tu'allima ni bima ulimta rushidan me malam ya ce mai lan ya ce mai shi ma lan lan tasta'i mai sabara lan kaga can shi zan so ce da Musa duka nan ne Allah ya ce mai lan shi da sama ce mai lan eh lan tastati mai sabara ba ka da iko Musa kai hakuri ka ba ka iya ba za ka yi zama tare da ni ba to kaga shi malam sai ce lan tarani to kaga shehu ajabahu bilan shehu sai ba shi jawabi da lan فلما بلغ مقام الكمام da ya kai matsayin kuma eh wanda daga makamin rujula ya kai matsayin mazaje wal kuhul karrai qala rabbi arni anzur ilayka dan ma sai jawabi yazo daga halara aka ce lan tarani fa ajiba shay gana anna nasibahu lan min shayyi wa min rabbi ko daga shayyi sa da kuma ubangijinsa walan nafi'in yayi فنفي موسى وانتفاع موسى بالكلية هو سبيل الوحيد لدل المقصود لكن تقول موسى قولوا موسى كما كلية أكبر تكا أكم تفرق وحيدة وتنكا إلتوا لدل المقصود وجل سابوا منوحسا أو قولي وقوله لن تراني وقوله سوف تراني لا لا لا مؤارنة بينهم باب مؤارنة أكانوا والدنا نشير سوف شبابا بذلك يشوى إنه أرشده أنه إنما ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه أكشف فسوف تراني أما فإن فن الجبل أن نفسي إن إن نوسي فلا إشكرها وبكي بالله يوم كوي شدي الله كوي تو فسوف يجد موسى رؤيا على شيء نبا زي زي زي سابون بين زي كسوه يجيش أما فلما ما تجد الأرب بقول الجبل ما يفعلوا جعله دكا شدي يربو بجي إنما أنغاني قدما مهنا يكوما بابو tsuntsar rashin lam yabqa illa Allah wa karra Musa sai ka Musa ya faɗi su ma magaci yana rai ya suma aw mai yitan ma ko ya mutu ma aw fadiyan ma ko ya fana'i ma ba shi lam yabqa illa Allah ala kulli hal ala ma afaka da Musa ya farka qala subhanaka tubtu ilayka tubtu ilayka Allah na tuba ya tabbata gare ka Allah na tuba min su'ali ma lam umir bihi Allah daga yau ban kare roƙonka abinda baka umurta umurce ni da shi ba na tuba daga yau ban kare irin wannan roƙo ya sha wuya ba yace wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda ya imani a zamani na hada ishadda bi shau shau ya da su gare hatta alaba an wato an yakshifa Allah an zati ya fara ila jahili wannan shauki ne cika shi har yana so Allah ya mai kashafi ya ga zatin Allah din da idonsa fa ujiba bi lan tarani lan tarani bi wujudi ka musa ba za ka yi gani ba da kai da samu ka yi wannan ta jikinka lan tarani bi ainika bi basarika bi baqa'ika ba za ka yi ɗauka da wannan idan naka da wannan gan naka ba za ka iya ba ba ka yi ɗauka amma habibu fa sallallahu alaihi wasallam ai Allah ma ya bari ko idan ya tashi tazkiya ne da sai ce ba ba da basar wa ma daga kar ma ka dauka wai yayi wai wai aka ce laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra dan Allah ya ce ya gani daga cikin ayoyin Allah masu girma sai wani ya ce in da rika na ce annabi ya da Allah ba Allah gani ba jibril ne na ce to ai gani jibril ba mataki ne baban kai gani jibril ba ne zai shi ba mataki ba ne ai ganin jibrilu ma tun lokacin da aka ce ai shi jibrilu da suka je su dira ilmin ta ai girgiza ya yi sai ya bayyanar da fakafakansa guda ɗari shida duk guda ɗaya zai dalilin duniya guda ɗari shida yadda surar da Allah ya shi haka ya bayyana ya tajali gaban annabi amma ma za da albasarwa ya ce ba shi ya ce ba Allah wallahi ko ɗan uwa na mala'ika ya gani a wannan sura zai kwana nan amma ka ga kai kun ki zau. Eh kuma daram ya kai shi daram. Ba wani abin da ya faru. Kuma lafiya ɗan. Da ƙasar amin ayatu rabbil kubra. Ta amma ai shin ya mana karatun min din nan. Wannan min din. An ce me yasa aka ce ma annabi Ibrahim wa kadhalika nuri Ibrahim wa lakuta samawati wal ardi liyakuna min al-muslimin. mun nuna ma annabi Ibrahim mulkin sama da ƙasa da ce min malakutu ba a malakutu aka ce kawai amma da aka zo wajen Nahabi Musa ka ce min ayati rabbi sai sai ya ce to ka ka gane wannan min din littabaili ne na sashe ne ba duka za ki yi gani ba shi annabi Ibrahim sarautar sama da ƙasa ya gani ko amma manzo Allah za ki yi gani to sai ka ka ce min ayati rabbi min din nan daga cikin zati zakin ba duka ba a shi zaki bai da iyaka bai yawa ce ba zana yi idrakin sa ba shi ya ya ga gani ya gani daga cikin zaki ya ga zaki cikin an fahimta ai to wannan shine karatu akan wannan men din to amma ya dauka ai ya gani kuma Allah ya faɗi yace ma kazabal fuadu mara zuciya ba ta ƙaryata abin da ido ya gani ko kuma afatu ma nuna hu alama yara za ku ja da shi ne a kan abin da ya gani akwai mai ja ba Allah aka ku za nuna ku a dama ya wannan shi ne habibu to sau da haka ya gani sannan idan muka dawo wajen malamai masana annabi kuma masoya annabi kuma wato shagirai na annabi irin su alfarnasi yace bi jismi nabiyyi mustafa wa bi zatihi wa fi nabali lam yahta bi jisnatihi shahidtu bi hadha murjiman li shinatihi shahadati man adda lahu mu'jizatihi lisan safa wal jinn wal ins wal wahshi yace ya ga ga Allah da jikinsa bi jismi nabiyyi mustafa yace da zatin sama kuma yace ido biyu yace kai ba gangade lam yahta bi jisnatihi ya ce wallahi annabi bai ci ɗaya da dangane ba kuru-kuru da idansa da jikinsa kuma ya ga Allah. Sannan shawul Islam ya ce dana fatadalla nila kaira hibali ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullu siwa hada wara'a wara'i ya ce ya kusanto Allah ga shi ga Allah ga shi ga Allah Tunda yallon da ma ce da na fata da lafu ba ka da kama sun madana ai ya ce sun madana sannan nabi ya kusanto fatazalla ya daga kusantowa fakana ƙaba ƙausaini kamar kwatankwacin baka da tsarkiya au adana ya ce ya wuce haka wannan shi ne mazan Allah ka ne musa abin da ya faru da shi kenan sai ya ce idan arasta an tarani balabu da an tamuta Allah ya ce musa an kana so gani sai ka mutu ba eh an tamuta an wuce daga sai sai ba ka ba samuwar ka ko daya sannan shi ka gani wa amma cika wa amma kaika fa sau tarani ka mutu kuma ka wato kai ba mutuwa ba kai ba wanzuwa ba sai gani itirkar hala wala arifu da masana Allah ya rauna al suna ganin Allah tabaraka wa ta'ala amma laysa bi ainil basari ba da wannan ido ba wala bi ainil basira ko ido na basira walakin bi ainil haqqi da idon gaskiya ake ganin gaskiya yafanuna an af'alihim wa yafanuna an sifatihim wa yafanuna an wujudihim kalam yabqa illa Allah da su kare daga ayyukansu ba aikinsu da su kare daga sifansu ba sifansu za su kare ga samo su ba samo su to daga nan shi ke da shi Allah ya eh ba ka ba komi cewa shi ke da hal isharar da takbiri to to kaji to abin da shi wuce ne fike eh yanzuru da ila Allah billah suna kallo zuwa ga Allah ma da Allah wa hadhihi dariqa dariqatul ma'rifa wannan shine hanya ta sanin Allah la sabila ila inkari hada baka da iko kai inkari malam ilimi in baka san shi ba wala ta abu ma ne sa laka bihi sai ka huta ka zauna lafiya eh in dai baka da ilimi to ka kale ka shiga kakka bibiye abin da ba sanin ka sai ka halaka yawa ka kale mu masu hanya hanyar su yawa masu hanya a kale musu hanyar su bale hada qala rasul da haka ne manzo Allah ce mutu kabla an tamutu ku mutu kafin mutuwa ku tamutu eh mutu kafin mutuwa wa qala man arada an yanzura ila mayyitin har ma manzo Allah yace wanda ke so ya kalli matacce ya shi ala waje Allah tafiya bayan kasa fal yanzur ila siddiq ya kalli abubakar siddiq ya riga ya mutu kawai eh matacce ne amma ga shi yana tafiya mai a bayan kasa yani abubakar waya ni kullu sadiq ko kuma ne duk wani siddiqi haka yake Allah ma afata da Musa ya farka kala subhanaka tubtu ilayka tasbihan laka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina fi zamani ina farkon wanda ya imani a zamani na hadihi munajatu Musa alayhi salatu wassalam wannan shine abin da ya faru a wajen munajatun annabi Musa wa alama ashiya fi tilkal munaja da neman abubuwa cikin wannan munajati yace ra'aytu fi lawhil mahfuz annabi Musa ya gani a lawhil mahfuz ya ga wasu ummata jiri na karajiyahu an sanya injilarsu fi sudurihim cikin kirjinsu ai ya fazo da kalaman Allah ma'ana sun haddace zancen Allah sai Allah Musa ce ƙwaƙwar wannan waɗannan al'umma ne ya Ubangiji ita an zalika li ummati Allah ka sanya su zama al'umma na Allah ya ce a'a zalika li ummati Ahmad al'umman Ahmadu ne su ne injilarsu a cikin zuciyarsu ma'ana littafinsu a haddace yake a kansu al'umma ne Muhammadu sannan ne Musa ce ra'aiki ummatan na ga wasu al'umma yusalluna hamsa salawatin fil yawmi wal layla suna sallah guda biyar a wuri da dare wata kuma ta zama sawabu hamsin da sala amma sallah biyar suke amma ana ba su lada hamsin ya ce idan zalika da ummati Allah ka sanya wannan zama al'umma na ne kala ya ce a a zalika da ummati ahmad wannan al'umma ahmadu ne ya ce ra'aytu ummata na ga wasu al'umma ya sumu na fi fil ami shahar wahida suna azumi a shekara a wata ɗaya tak amma wa anta tazbutu lahum wa annahu yasumuna da gashi Allah kana ba su ladan sun yi azumi wato ainihin zamani baki daya Allah wannan al'umma su zama nawa kana ta tilka ummatu ahwa al'umma ahwa ne yace ra'aytu ummatan na ga wasu al'umma huinat alaihim hatta da zahabu bi an sauke musu lamari saukin ma ya oba har ba suna tsarki da ruwa labil karni a ba sa yi tare da da ɗan kare irin abin da din nan kama ya faru banu Isra'ila ka san banu Isra'ila inda jasa ta taba su sai ka samo dutse ka kankare wajen ka kankare kamar jini zai fito sannan ka sa ruwa to mu kawai shi ke da mu sa ruwa ba wani kankare da zamu to sai ce na zo ta al'umma sun kin sai oba ruwa kawai suke sawa su su wanke da jasa al'umma na ne ala ya ce tilka ummatu ahmad al'umma ahmad ne yace ra'aytu ummatan rahimtahum Allah na ga wata al'umma da kai masu rahama hatta an karkarta ka jinkirta su idan qaradu wanda daga su da sun kare da kuma sa ta shi kiyama za su zai tsaya da Allah ya kusu da ayat dawiya wai dan ka kasa zauna a ƙasa su dade cikin ƙasa suna karewa za ta shi kiyama idan zalika da ummati Allah ka sai wanda su zama al'umma na قال ذلك لأمة أهون الأمة أهون يقول رأيت أمة إذا أكلت أسرع وفي أموالهم كتب له ثوابه أنهم أنفقوا جميع أموالهم لا قوت متى يوسع الأمة الله أشكل له المحفوظ وأنت ذات كسر دوس يسو كشي قوم سبحانه لا أشي تنفع سيس نزكا كشي يسو كبادا أما كتن باسو لادن وأتو كمان سنشير دوس يسو باشي Allah waɗannan mutane ka tafi zama al'umma na ya ce a tilka ummatu ahmad ya ce ra'ayi ummata na ga wata al'umma yusammuna bil hammadina ana kiran su da suna hammaduna masu yawan gode ma Allah idan an zalika fi ummati bani isra'il Allah ka sani wannan zama al'umman cikin bani isra'il ya ce a a tilka ummatu ahmad ya Musa la taqrun malal yatim Musa karka kusanci dukiyar maraya ba to kasan kasan shi alqur'ani yana da haƙiƙa da shari'a Maulana Sheikh Tijani ya ce da Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan to an je haƙiƙan wannan aya ana magana da Musa kar ku kusanci dukiyar marayu ganin Allah dukiyar wani maraya ne yatimi abin ne dukiyarsa ne Musa yana so zai cinye wannan dukiya Allah ce a'a Musa kar a kusanci dukiyar maraya bar mai kayan sa da in maraya ya zo abin mai kayan sa wannan kayan wani maraya ne mun tare da ganin Allah kayan wani maraya ne ya kyale mai kayan sa kar a ci eh shi ne za ta karo ma da yaki hada ne ummati ahmad kana Musa ya rabbi kullu shay'in adaitahu li ahmad ko ni ka ba da shi li ahmad da ahmad wani ummati ahmad da al'ummar ahmadu to huznu buwataka wa risalataka wa kalamaka wa ja'alni wahidan min ummati ahmad Allah abinda zai faru da kai da wato da annabtar naka da manzanci da zancen da muke yi da kai duka ka ansa ka sanya ni in zama ɗaya cikin al'umma ne Muhammadu ni ma yanzu ni ma yanzu ina son zama ba na shi tamanna kalimul lahi law kana wahidan min matakairil khalqi zaka maqaluhu da magana da Allah yana guri waye zama ɗaya daga cikin al'umma ne Muhammadu matsayin mu ya isa jama'a sun sa alƙali ya rike ta wani ma za da ni farhan watiha wa kittu bi amasi a rabu surayya dukhuli ta ka qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya alƙali ya mai ashifa ya ce ko abin da ke ƙara min farin ciki da alfahari ya ce kai na kusa ma in yi sama in taka tauraro da takalmina wannan magana shine duhuli ta ka qaulika shiga ta karkashin zancen ka ya ibadi da kace qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim yace wannan magana ta min dadi sannan wa an sayyarta ahmad ali nabiya ka kai ahmad ya zama annabi da wadaka zaman ka cikin al'umma ne muhammadu malam ba karamin mataki bane ka gode ma Allah ka gode ma Allah annabin Allah kenan yanzu ya ce a a an can a aishi manzancin da annabtan da zancen Allah duka ya zama ƙasa ne Muhammadu ya yi Allah ya musa na قال يا موسى إن استغيثك من رسالاتي وابتلاني وقلنا أتيتكم من الشاكرين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فهم ما أتيتك وكن من الشاكرين الله يا موسى إن اصطفيتك ني فانا زابيك موسى Allah na ce akan mutane bi risalati da manzanci na kai manzon Allah ne Musa wa da kalami da zance na kuma muna magana da kai wa kallama Allah Musa ta tilima fa hum ma ataituka Musa kada ki wannan matsayi da na baka mana wa kun min shakirin kada ma cikin masu godiya Musa Allah ya ce ya rabbi in kuntu la aqulu min ummati ahmad fa arinihim hatta arahu in dai ba za ka zama da ni a cikin al'umma ne Muhammadu ba to ka nuna musu ni in ga irin waɗannan al'umma ne ni so nake in gan su Allah ana nabi hulu biyu ya ce a ba za su yi tori ba za su lokacin fitowar su bai ba kun fi aslabi aba'in wa arham ummahatu suna cikin tsakar iyayensu da mahaifan iyayensu mata ƙara sai ya ce to asma'ani sautan ina so ka je da ni muryar su ko muryar su dai ina so in ji in dai ba zan iya ganin su ba to don Allah a sa ni in ji muryar su ƙara sai Allah ya ce ud'uhum kira su fada'ahum sai Musa ya kira al'umma ne wa ya kira mu fakullahum ajaba dukkan mu sai muka ansa ma Musa hatta sami a Musa sai Musa ya ji muryoyin mu aza Musa ala azwati qadrihi inda Allah duk da girman darajar shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala tamanna an yakuna wahidan min ummati Ahmad yana guri ya zama ɗaya cikin al'umma ne Muhammad wa Isa wa da tilka al'umma amma shi Isa ya riga ya samu aiki shi Isa ai a zai dawo ba eh Isa ba kashe shi akai ba an daga shi sama zai dawo eh wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shibbiha lahu ko kuma bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga shi zai dawo amma zai dawo yana waliyi ba yana annabi ba eh domin babu wani annabi bayan alwa bayan annabi Muhammad to Isa shi da ba ya samu haka yana tare da mu yana cikin al'umma ne Muhammad na sayati fi akhir zamani wahidan min ummati Ahmad zai dawo karshen zamani ɗaya daga cikin al'umma ne Muhammad Musa alaihi salatu wassalam la jahu al-haqq Allah ya asiri da shi tabaraka wa ta'ala wala ma raja'a lokacin da ya komo bayan sun gama asiri da Allah a kaza bar'a sai da samu wani barfin kai haka ya rufe wata tsara waje abu sai suka ce huskar shi mari a waje abu ba ƙara ganin huskar Musa wai a ga huskar shi baki ɗaya ba ta ba ta yi koma ga Allah kallamar mu zaujatu zaujatu matarsa ta yi zance da shi wannan wata rana ta ce na gida ne muskan lamta rabbaka tun lokacin da kai magana da ubangijinka ma da zartu ila waje ka ban ƙara kallon hudar ka daidai aka wa baka shafa musa sai musa ce to bari ki gani sai yaye mata an bani waje yi ya yaye sashen huskar shi ya tana gani wani bangare daga huskar shi baka ran maka shi yan alai sai ta faɗi ta tuma ya shiga ta lura saboda tsananin haske ya fuske ta sai ta kuma ita ma eh falan ba fa da ta barka Allah ta ce sallallahu alaihi an yaj'alani min sa'ifin bil janna musa ka in yana so ka roƙi Allah ya sanya ni cikin matan ka aljanna Allah ya ce na'am za a roƙe shi amma da sharɗi Allah ta tazo wani ba da kana da kake sake ki aure ba eh in dai na ba duniya to ka banda aure kake aure kina so ki zama kasa aljanna in ki sana ki kake aure ni kuma zan roƙi Allah ki zama kasa aljanna amma kake aure wani wa ka san na na'am وكتبنا له بالألوان من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بآخرها سأريكم دار الفاسدين وكتبنا له في الألوان من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين آه سأستغرق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين آه الله سبحانه وتعالى yace wa katabna lahu fil alwahi mun wajabta ko mun rubuta eh a cikin wannan alluna da muka ba annabi Musa ka san su a taura sun zo alluna ne Allahu taura wa kana min sidr aljanna daga iccen magariya na aljanna aka sassaka waɗannan alluna au zabar jadu ko kuma zabar jadu na aljanna au zumurrudu ko zumurrudu na aljanna sau'atu allunan guda bakwai au asharatu ko guda goma ne to Allah ya ce mun rubuta min kullu shay kowane abu da ake bukata yurtabi ilayhi fi din wanda ake bukata a cikin addini to yana nan mun rubuta wannan alluna na attaura da muka ba Musa mau'izatan don ya zama gargadi wa tafsilan da ƙarin bayani da kulli shay'in da kowane abu kullu muqaddara sai muka ce bisa kaddarawa muka ce ko huwa hadu quwwati riki wannan da tafai wannan wannan alluna da quwwatin da karfi bi jiddin wa shahadi wa murqawaka ka umarci mutanen ka ya huzu bi ahsaniha shi rubuta da mafi kyau sa uriku da sanin zan nuna muku darar fasikina wato makomar fasikai shine fir'auna wa ta ba'ahu da mabiyansa hiya misra ita ce wato misra Allah ya ce zan nuna muku wannan makoma na wato gidan waɗannan fasikai fir'auna da mutanensa da ta tabaru da don ku lura barisa kama ƙarin sabi amma da wani yaro ya ba da amsa ga wani malami ke ya ce barisa ko eh da wani mai tambaya ne tambaya ce wai a cikin alkur'ani eh da Allah ya ce ma faranna fil kitabi min shay wa ana ra'aytu shay'an kabira ma zakarahu Allah fil qur'an yace na ga wani babban abu wanda Allah bai ambace shi a cikin Qur'ani ba sai yaro karami yace menene wannan sai ce barisa barisa sai yaro karami sai yace mashi a ban zakaraha Allah ya ambace ta daga Allah ya ce sa'uriku darul fasiqina ai barisa ne gidan fasikai ai darul barisa kenan eh yace ta Allah ke nufi eh sa'atar bana yace da sanin zan yi wato bayani daga wato ayoyi na alladhina takabbaruna ga waɗanda wato da sanu za mu bayanin ayoyi ga waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa da gairin haka dan ahlahum zan tabbatar da su fala ya tafakkaru rabiya eh zan tafiyar da su a sarifu din nan zan juyar da su daga barin ayoyi wanda suke girman kai a bayan ƙasa sa a sarifu da sanu zan juyar da su daga barin fahimta ayoyin mu da gairin haka ba ta da gaskiya ba fala ya tafakkaru rabiya wa su tunani a cikin ayoyin namu ba lamma qala bi jiddin wa jihadin ay duna karahin wa kasal babu sanya ba kuma kasaya an yi da annal ilma shi ya ce dama zai ashe ilimi la yati illa li majidi wato ilimi baya zuwa sai dai da me sai dai da kokari bi mashaqatin sawa kasbiyin aw wahabi ilimi ne wato da nema ko ko ilimi ne na baiwa ka ce akwai kasbi akwai wahabi shi ilimi kasbi mutum da yake ne zai gane ilimi amma ya tabbata ya ta kokari ya ta kokari ya ta kokari har sai ya kai yana fahimta kasali kenan to bai sabuwa sai da kokari haka dai ilimi wahabi wanda Allah ya ba baiwa kawai baiwa duk abin da aka mai kawai ya shiga to shi ma bai sabuwa sai da kokari sai kokari ko kasali ko wahabi wani malami ya ce bi kadarin jini tabta sabul ma'ani tabta sabul ma'ani wa man talabul ula sahiran layali tabta sabul ma'ani ana neman daukaka bi kadarin jini gurgurdan mai kokari eh mutum na samun daukaka gurgurdan kokarin sa wa man talaba al-ula duk mai neman daukaka sahiran layali ya hora dara man arada an ya su da labu da dawo ayyar zura wanda yake so ya girbi to ba maka wasu ya shuka ko sai ya nemi iri ya shuka in dai kana so kai girbi wata rana to nemi iri ya shuka ko eh wato yace arrajau ma qarana hu al-amal abin da yace marjai abin da ya gwabu da aiki amma ka ce Allah ba mu aljanna Allah ba mu aljanna amin amma bai sallah anya Allah bai baka aljanna yawa ce Allah ba mu aljanna ya ce amin amin mal amin amma ga shi na faci faci in ya zahar bai la'asar in ya la'asar ba bai ba ta lashi ko yaya ba ka samu aljanna ba to dole ne shi raja'i sai ya haɗu da aiki yawwa bai yiwa ana ana ana ruwa da damina mutane da gona ka ce ka ɗaya wani wani samu za mu samu amfani da yawa za mu samu yawa za mu samu yawa wani lafa amliya in ba haka ba ya zama gudun banda wajisu nafs la budda min al jins eh zance da nafsu ba baka ai kokari wal ishaq ai kokari dai sa'atan fa al ayat da sun zan juyar da wato ayyuka alladhina takaffaru za mu juyar da su daga barin fahimta ayoyin fil Allah bayan kasa da kai ha wa iyyahu kullu ayatin in suka kowace irin aya na yi minu biya za su imani wani yaro sabi da rushidi amma in sun ga tafarkin shi da dariƙa rushid alhuda annabi ja amin inda Allah wanda ya zo daga Allah la yattaki zuhu sabila ba za su rike shi tafarki ba wa yaro sabi da gayi in sun ga tafarkin bata yattaki zuhu sabila sai su ɗauke shi hanya zalika sab wannan juyawa da muka yi musu muka canza hankalinsu aje Allah kan zabo da ayatina sun karanta ayoyi wa kanu an hada bilina sun raukar daga barin karanta ayoyi na wani da kasu والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حملت أعمالهم هل يجرون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة بدت آمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون شي فقط الله حقيقي mutum ce bai faɗa da Allah ko bayan Allah to abin da ke faruwa irin yadda ya faɗi a wannan aya sa aka rufe an aya ce da ne ta kafaru da fil ardi bi ghairi al-haq wa iyyara kullu ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabila rushd la tafidu sabila wa iyyara sabila ghayya tafidu sabila to haka faɗa da Allah yake sai sai Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil hana wanda ya ce zai biyayya ko zai gaba ko zai faɗa da masoyina to ina sanar da shi ni zai faɗa da ni za mu faɗa ya ɗauko makamai ni za mu faɗa ni faɗa da Allah ko ya kake ya yi gani to faɗa da Allah ba kashe ka zai ba an ya kashe ka bai ci riba idan mu ba Allah yau sallallahu alaihi wasallam ina duniya to da an kaka inda annabi yake inda babban masoyi shi yake an kaka tun an ci riba ba Allah ba haka yake ba kashe ka zai ba eh zai ba ka zai lalata ka san lalata zai ba da ido kuru kuru kuma ga aya ana gani a ce ƙarya ne ga kunne yana ji amma ba zai ba na ciki na fahimta zuciya tana ɗauka amma ba ta fahimta sunmu bukumu umuyu wahum la yarjuna wahum la ya'lamu wahum la yafqahuna Allah ya ta zaiban na ciki fada da Allah haka yake sai ya lalata kunnen mutum ya lalata idansa ya lalata zuciyarsa ba ji ba gani ba fahimta duk abin da za ko da za ka shafa aya gashi ana gani sai ce kai ƙarya ne dai ba kuma ƙarya ne ƙarya ne to haka faɗa da Allah yake in sun ga hanyar gaskiya a ce ba ta gaskiya ba ce in an ga hanyar ƙarya a ce ta ce ta gaskiya Allah ya kiyaye mu faɗa da Allah saboda haka kana so ku shirya da Allah ka so bayan Allah na ƙwarai wa'azi da kazzabu bi ayatina wa qala akhira abidan amanu ta ga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu suke suka zama kuma an gane wanda zai da kazzabu bi ayatina wa qala akhira kuma suka ƙaryata haɗuwa da rana ta ƙarshe sun ce in an mutu ba za a tashi ba ai za mu tuna wa kunna turaban wa idaman ayyinna la mabusu da kalkan jadida yanzu mun mutu mun zama kasusuwa mun riddige mun zama kasa wata rana kuma ce za a tada mu kai ba zai ba kaga sun ƙaryata tashi kiyama abu da amanu Allah ya ce aikin su masu duka sun lalace ma amilu riddige abinda suka aikata na duniya nin kai kasilata rahimin kamar sadar da zumunci wata da kafi da sadaka da suka yi fala sawa ba zan ba za a ba su lada ba li adam shar'i saboda sun rasa shar'i hal yatuzuna ai ba komai ake sakan ka musu da shi ba ma yatuzuna illa da za ma kanu ya amalu ba ce sakamakon abin da suka zamo suna aikatawa min takzidi na karyatawa wal ma'ashi da aikin samu wata kana
واتخذ قوم موسى من بعده من ولي رجلا كفلا له قوه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.
واتخذ قوم موسى من بعده من وليهم عجلا جسدا عجلا جسدا له هوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وكان بيان دمك يفرقوا كينا بعد موسى من وجه الله واتخذ قوم موسى من بعده من وليه mutanen da Musa sai suka riki dan maraki ijilan dan maraki jasadan wanda yake da jiki da aman wa dama an gane ko wai wai wai wai wai nama da jini shine jasadan wato suka yi su aka yi musu dan maraki suka mai da shi Allah wato min bada zahabi ilil munajati bayan ya fi zuwa ga munajati min hulwihim daga kayan ado allazi ta'aru wanda suka aro shi ne kawai fir'auna ga mutanen fir'auna bai da ta'arsa sanadiyar wato angunci za a yi angunci ya kace a je aro kayan ado na kiftawa a zo a sa saboda a sa amarya fa bake indahum yana nan kayan ado a wajen su har aka halaka da kiftawa shi ne ijina ai sa da hudu hudu ne da samiri musa samiri ya kera musu shi yayi dan maraki jasara lahaman wa dama ga jini ga ga nama lahu ruwarun sa yana sauki eh yusma dan kulaba wato da ya juya haka an juya shaka sai a daina yana kururuwa irin na irin na sa kazalika bi wajhi turabi da ada turqa allazi ahadahu min hafiri min hafiri farsi jibril wanda aka sanya daga kofar samiri to ala ayi halin dai shi ne ya masu wannan to Allah ce yanzu ba sa gani an da ruga ya kallimu baya magana da su sanda wala ne ne musabila ko bai shirye da su wato tafarki ittakadu sun rike wannan ya zama shine Allah wa kanu zalimi alhali sun zama azalimai to inda sun rike wannan dan maraki sun zama azalimai a cikin tafiya ka bauta mu ma la yasma wa la yasir wa la yadri aka sha abinda bai ji bai gani Allah ya ce kana mu yanzu ne ayi kawo la yasir la da kuma kakaban suna gani ko da rudore ba sa gani yanzu ne ilaika wa hum la yasir alhamdulillah sadaka Allahu alazim ana nuna mana lokaci ya ya nuna to kurakuran da muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya yi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada iyayen mu malaman mu shanan mu Allah saka musu da rai Allah ya jaddada musu rahama ya ta wuta Allah sa mutuka da imani wanda ya gaske wannan karatu Allah ya saka musu da rai biya da rediyon Allah ya ƙara da zaka biya bukatun su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kiyaye kai imani fatiha ba salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين